إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar asabar 19 ga watan rabi'ul al-awwal shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 15 watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 311 311 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندع كتسني لسنا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله لتكن زاد المعاد لتاتي يوندي يكي موسوعة كان تاريخ منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم da bayani akan shiriyarsa da tafarkin rayuwarsa da al'amuran da ke da alaka da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hulɗa da mutane Allah ya saka wa Ibn Qayyim Tawziya da alkhairi malamai suna jinjina mishi akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin Zadul Ma'ad ne asali a halin tafiya inda yake kasar Makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi زاب تشهد مالكي فصل ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود yana ci gaba da mana bayani akan fiqhu da fa'idoji waɗanda yake zakulowa daga tarihin yakin tabuka da kuma kissar su Ka'ab dan Malik shi da abokansa guda biyu waɗanda suka yi gaskiya suka faɗi laifin da suka yi da rashin uzurinsu na ƙin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan yaƙi Allah ya ce kada a yi magana da su na tsawon kwana musu shi ne malai yake cewa fasu ga wata gaba wa minha daga cikin abin da zaka tsakura a wannan gaba ta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jawazu inshadi shi'r halastin rera waka lilqadimi farahan wa sururan mutum da ya tafiya ya dawo gida ko wani shugaba ko wani babba ko wani malami ya yi tafiya ya je jihadi ko ya je aikin hajji ko ya je wata tafiya ta da'awa ya dawo to babu laifi a zo a gabatar da waƙoƙi na nuna farin ciki da dawowarsa malam ya kun ma'ahu muharram matukar a cikin waƙar da za a rera babu wani abu na haramci min lahawi kaman wasa da sharholiya kaman raye-raye shakuɗai ne maza da mata wa kamizmari kamar sarewa a sa garaya ko sarewa ana busa wa shabbaba ce da kuma shabbaba shi ne wato cakuɗewa maza da mata kuma babu wani taɓara a wajen wani rashin kirki wa ungin ko garaya shi ne kuci abin da yake mai itace da zare da ake kaɗawa bai zama babu abin kiɗa babu abin fasikanci don dai mujarradin a yi waƙa ta yabo ga Allah da kuma jinjina da shi wannan shugaba ko jagora wannan babu laifi a kai insha Allah ana yi malam yace walam yakun zina'an yatagamman ruqiyatal fawahish ruqiyatal fawahish ya zama kuma ba ba kiɗa ne wanda yake ɗauke da ɗaukaka darajar alfasha wa ma harrama Allah da aikata ababen da Allah ya haramta fa hada la yuharrimu ahad waqa mujarradin ta ita kadai ba kiɗa babu fasikanci babu rashin mutunci babu tsawon na maza da mata babu raye-raye babu tsaraici babu wanda yake haramta waƙa mujarradin ta ita kamar da shi kake faɗa waƙa zance ne kamar kowane zance mai kyansa mai kyau ne munansa munan kamar yadda kowace magana ba a yi mata hukunci sai an kalli ne ke cikinta ba ka waka take wa ta'alluqu arbab as-sama'i fi bihi ka ta'alluqi man yastahillu shurb al-khamri al-muskir qiyasan ala akalin idan akwai masu yin as-sama'ul fiski ibn qayyim yana da tafi akan hukum sama abin da ya shafi sauraron kiɗa da waka yana da tafi musamman akan wannan a zamanin su kuma wani abu ne da ya yaɗu a cikin musamman masu bin tafarkin ɗariƙun sufai kamar yadda har a yanzu ma abu ne da ya yaɗu a cikin su wato yin kasidu da bege da waƙe-waƙe da kuma ƙoƙarin sai an ce ma wannan abin addini tun da ana yi shi da yake cewa masu yin irin wannan sauraron kiɗa da waƙa na fasikanci na ɓarna kuma suke so lallai idan sai sun ce wannan abin addini kuma suke makalewa da wannan da sun zo kan wuta za su yaya annabi ma ya je yaƙi ya dawo an tarbe shi ana mishi waka ai suka kan wuta da wani lokaci to kamar mutum ne yana so ya halasta shan giya sai ya ce ai abin da ake yin giya da shi ai inabi ne ai dawa ce ko gero ai hatsi ne da haka asalin shi halasta to duk wanda zai faɗi haka irin wannan ce magana shi wa shurbil asiri alladhi la yusri ko ya ce ai ana shan al'asir shi ne abin da ake ce ma juice wato tsini a haɗa wani abun sha wanda yake baya bugarwa sai wani ya ce ai hukunci su kai da giya wani abu hada min al-qiyasati allati tushbihu qiyasa alladhina qalu inna al-bay'u mithlu riba da kwatance irin wannan da qiyasi irin wannan wanda ya kama da qiyasi wanda suke cewa wato abin nan kenan yahudawa kenan da Allah ya halatta ciniki ya haramta riba suka ce a inda malbai'u mithlur riba su da ciniki da riba a musu da ɗaya ne domin dukan shi kawai zaka sa kuɗin ka ne su kawo maka ne su kawo maka ƙari ba ruwan su da da bambancewa daga wannan gaba ta nuna mana halascin yin waka dan yabo da yin maraba lare da wani jarumi wani shugaba wani abun koyi a cikin mutane amma a kiyaye iyakar waƙan ne kawai ta halasta wannan fasahar zance da Allah yake huwa ce wasu amma da abinda za a kara a ciki na kiɗa ko rawa ko garaya ko wani fasikanci da wannan haramun wa minha istima'u nabi sallallahu alaihi wasallama madah al-malikin kuma mun ji a wannan gaba nabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari maganar masu yi masa yabo wa tarkul inkari alaihim bai ce kada su yi ba wala yasubu qiyasu ghairihi alaihi fi hada yace to kuma bai halasta bai dace ba ba daidai bane a yi kiyasin wani mutum a nan a ce wani mutum wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo a yana saurare irin wannan ana yi mishi yana yabawa saboda mene malam yace ni ma bainal madihain ko madihina wal mawduhina min al furuq wa qad qala usku fi wujuhil maddaina turaba wannan lafazin da aka kawo anan na almadihina kuskuren inji yadda yake a usul shine almadahaini almadahaini yabon guda biyu wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda za a yi mawadin sa da almanduhaini shi annabi sallallahu alaihi wasallama abin yabo da kuma wani wanda ba shi ba an yaba masa min al-furuqi na bambanci da ke tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mutum وقد قال كما النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ في وجوه المداحين التراب dinga watsa ƙasa a fuskar masu zuwa suna muku wato san kira suna suna muku roƙo kamar da yake cikin sahih muslim da sunan abi dawuda da imam bukhari ma bukhari cikin al-adab al-mufrad haka nan tirmidhi ma da ibn majah da sahih muslim hadisi ne tabbatacce daga sabi abdullahi dan umar mun karanta shi a baya da bayanin da malamai suka yi akai wasu suna da fahimtar cewa zahirin sai a ɗebi ƙasa a watsa musu wasu ba suka ce a kin kula su shi ne kamar ka ɗebi ƙasa ka watsa musu da fasarorin da aka yi abin da malamai yake so ya ce shi ne khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an an mushi yabo ya saurara amma sauran mutane ba a halasta maka ka zauna ka dinga sauraron yabonka ana ta yi maka dan karka halaka karka fata wannan shi ne abin da malamai yake fara ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة فنشير إلى بعضها yace su kuma waɗannan mutane guda uku su ma akwai hikimomi da fa'idoji da yawa cikin labarin da nasu bari mu wasu daga cikin su fa min ha jawazu ikhbar ar-rajuli an taqri an tafrihi wa tafsirihi ta'ata Allah wa rasulihi halascin wato a yi wa mutum bayani akan inda ya gaza ko abin da ya zama ya yi kuskure a cikin ɗa'ar Allah wato wani ɗan uwa yana da wani kuskure ko wata gazawa a cikin abin da ya shafi al'amarin addinin shi ko rayuwarsa ya halasta ka tare shi ka gaya mu ba cin fuska ba ne nasiha ce wa an sababi zalika kuma a mushi bayanin me yasa hakan ta faru wa ma ala ilayhi amru da kuma abin da al'amarin shi kai zuwa gare shi wa fi zalika min at-tahdiri wa nasihati wa bayanin turuqi khair wa shari ma yatarattabu alaiha ma huwa min ahmi yace a cikin haka kuma kaga akwai jan kunne akwai nasiha akwai bayanin hanyoyin samu da alkhairi da hanyoyin tsara sharri da kuma abin da yake biyo bayan haka na al'amura mai don wannan yana kuskuren bai san yana yi ko bai san an san yana yi idan an mushi faɗa an mai nasiha sai ga ya daina sai sai zama an ci riba an ci nasara an gyara wani abin ومن هذا جواب بدن الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع kuma akwai halascin mutum ya faɗi alherin kansa ya yabi kansa idan ya zama zai yi bayanin wannan yaban ne ba da niyyar alfahari ko nuna cewa ya kasa wani kamar yadda ka abu ya bayyana cewa shi ga irinsa ya kasance yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza wannan bayanan da ya yi na imaninsa da cewa da shi aka yi bai a tun aka ba da shi aka yi kaza wannan bayanan da ya akan alkhairansa in ta kama mutum yana iya faɗin wani alherinsa idan larura ko maslaha ta sa ba da niyyar alfahari a cikin zuciyarsa ko da niyyar ya fi sauran da mutane kuma su guji saurin yi wa mutum hukunci cewa alfahari yake kuma za a gane mutane sa da saurin yin hukunci a kan cewa wani ya cika alfahari wani ya cika hasada wani ya cika san a sani wasu abubuwa waɗanda ayyuka ne na zuciya da kankare da saurin yi wa wani hukunci a kan cewa ga abin da yake ومنها تستكف الإنسان نفسه بما لم يقدر له من الخير bima kudura da ummin nadirihi aw khairin mutum ya dinga tasliya yana ba zuciyarsa hakuri akan da abin da ya samu na alkhairi ya zama mushi ya maye mushi gurbin abin da bai samu mun cika abu ya ce wannan bai'a da ya je ta fiye masa badar shi a wajensa saboda badar babban al'amari amma shi ma wancan bai gaza a girman al'amarin da Allah ya baka wata baiwa to dinga kallon ta ka daina kallon baiwa da Allah ya yi Allah ya baka baiwa kuma da ta ma da ta alqur'ani ne kai ana ta alarma alarma ana ta maka fata alheri din ciga unguwa ana mutunta ka amma kuma kai kai karatun bugowa wannan bugu da yake yi baka iya shi ba baka iya turancin nan ba baka yi digiri ba to kuka da fa ma ataka Allahu khairun mimma atam abinda Allah ya baka ya fi na 'yan duniya da yawa su komin yawan digirin su ba kar ka dinga sawa kanka damuwa wala tamanu wa fadlu bi ba'dikum ala ba'd wani Allah ya bashi arziki ya bashi dukiya amma kuma bai bashi ilimin addini ba ko bai bashi haihuwa ba to kai da Allah ya ba haihuwa kar ka dinga kallon dukiyar nan da Allah ya mishi kana kana kana ya rike da mishi da makuciya karo a ka dauka kai wannan shine arzikin da Allah ya baka wannan ƴaƴan da Allah ya baka su ma arziki domin kamar da Allah yake bada kyautar dukiya haka kuma yake bada kyautar ɗaya to haka dai haka dai abinda Allah ya baka na falala to ka kalle shi ka gode wa Allah kuma ya sa ka manta da damuwar abinda Allah bai baka ba shi ba wancan da kake gani da wannan abin aka san naka yana nan yana kallon da ya samu naka yanzu mutane da dama masu arziki da wadata mashahurai a rayuwa akwai wanda zai so ina ma ya bada duka abin da yake da shi ya hada ci izu biyar ya ji ya samu lokaci ya iya izu biyar wani ya samu kuma saboda lokaci ya kure mai ba wai da zai zai zauna a makaranta ya koya da alƙur'ani ba zai iya ba saboda lalurorin rayuwa da tattalin dukiyar akwai wanda zai so a ce ina ma shi ne yake da irin baiwa da Allah ya maka galibi na san ustazai suna da ashigo bin naqas ta wannan bangaren da ka dole ne mu jawo junan mu kullu mu jawo junan mu hankali ba daidai bane wannan abin da mutane suke ci har ma ka yadda da abin da mutane suke kallo cewa abin da kake da shi ba mai daraja ba kai ma ka yadda a cikin ranka cewa baka da wata falala alhalin kuma falalar ka tafi su ya mutane suke wulakanta kansu haka gaba yanzu ku duba ku ga yadda misali al'amarin rayuwa yake da yake da wato abin da mai ce ne kamar contradiction wato ban mamaki a yayin da su masu arzikin da manyan ƙasar da masu dukiya da wadata yanzu duk inda suka ji labarin makarantar hadda wanda yake gamawa nan da nan za su kwashe ayansu saboda suna so su rage wannan damuwar akwai akwai akwai mutumin da ya ji wani matashi alaramma ya zo da azumi ana ta tahajjudi awa uku yana sallah bai yi tuntube ba zai ji kan ina ma a ce wannan ɗana da ina ma ni nake wannan yana fatan alkhairi ko kuma kana fatan ina ma irin motar shi kake da ita ina ma a ce ka gina irin gidan shi wataƙila ba san dukiyar nan ta halarci ba ta halarci ba ce ko kuma ka san a tare da dukiyar nan ba ka san irin jarabawar da yake ciki ba wani ga dukiyar amma yana cikin jarabawa ta rashin lafiya kullum shan magani yake jarabawa ta ma'aikata a kamfanin shi suna cutar shi suna zalunta shi wani an mai asiri wani abokan harka sun cutar da shi wani kuma shi ke yin asirin ma wani kuma iyalan shi na gida ba sa mushi biyayya ba sa mai da'a fasikanci suke barna da barna duke suke yana sai yana neman ta za ka yana da damuwar da baka gaza taka to kai fatan Allah ya baka alkhairi ka kalli alkhairi malam yace wa minha daga ciki akwai anna bai'atul aqaba kanat min afdali mashahid as-sahaba bai'atul aqaba wacce tana daga cikin wato muhimman ababan da sahabbai suka shaida hatta inna ka'aban kana la yaraha duna mashhad badr haka abu ya kasance shi baya ganin ta kasa da badar yana ganin mutuncin ta darajar ta daukaka ta ɗaya da badar wa min ha an imama idara al maslahata fi an yastura an ra'iyatihi ba'da ma yahummu bihi wa yahsibuhu min al adwi wa yuwarri bihi anhu ustuhibba lahu dhalika aw yata'ayyanu bi hasbi al maslaha da gaske kuma akwai cewa shugaba idan ya ga akwai maslaha zai iya koya wa al'ummarsa wani shiri ko wani tsari da yake akai game da yaƙi game da tattalin arziki game da tsarin wata dabara da ake so a fito da ita ba dole sai mutane mabiya sun san komai da ake ciki yake da daidai ba shugaba na da ƴancin ya ki faɗa musu yana kuma da ƴancin iya ga maslaha ya faɗa musu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in za a je yaƙi yakan faɗa ya ce ga yadda za a yi wata rana kuma ya ki faɗi ya tauriya mun ji a tabuka ya faɗa musu karara ya ga maslaha a wasu yaƙi yaƙin kuma ba faɗa ba to mu kuma talakawa kar mu ɗauka an mana haka an mana ne so su ɗauka ai dan me za a dinga kaza ba mu sani ba sai dai mu ga ana yi shugaba na da yanci ya aure ga ba ba dai ba dole sai ya ga maka ban ya ga kuma maslaha ya ga ba in ya ga kuma maslaha ne ban shawara kai ne mu shawara kasan galibi mutane idan wani jagora a cikin su wani abu ba sani ba shi ke da yana ba abun ba suna cewa ai sai dai mu ga ana yi eh ya halatta ku ga ana yi da abinda ake fata kun gani ku sa albarka ina fata mun gano wa minha anna sitra wal kitmana idan tadammana mafsadatan lam yuri idan koyewa da da rashin fadan abin ya zama a ciki akwai wata barna to anan bai dace bai dace a koye ba ya kamata mutane su sani dan ya zama su zama suna ala bayyana shi sa ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa ga inda za mu ci saboda nisan wurin dan ya zama sun kulla niyyar wannan doguwar tafiya su zama akan azima saboda nisan tafiya wa minha annal jaysha fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu diwan sojoji a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da rijista shine diwan a ce ga ga ga ga ga ga headquarters tsaro da ake cewa ko defense headquarters duk wani soja sai an dauke shi an bai rijista sannan ya zama soja sauran mutane kuma civilian su sabai komai da su ake yi duka in magana sadaka ce da mai kuɗi da talaka zai yi in magana jihadi ce da manyan jarumai da matsakaita da 'yan yara ma kowa zai zo sai da wanda aka ce kuma da wanda yake da abun hawa da wanda bai da shi duka zai mun ji sai da annabi ya ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi idan sallah ce aka ce a fito duka za su fito sallar da nace sallar usufi ne misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka suka dinga nacewa suna bin shi yana cewa ku daina misalin nan suka kire nawa sai da aka yi kwana uku ba wanda ya ci komai sannan aka wata ya ce Allah ya so saboda su kowa da aikin alkhairi da ake kowa yana so a yi da shi annabi ya ce a kawo sadaka wani ya kawo duka dukiyarsa wani ya kawo rabi wanda bai da komai ya je ya nemo koda dabino da cikin tafanu ya zo ya zuba ba wanda zai dinga cewa to ai da sa Allah jiwa na yi su ne ɗan kasuwa su ne attajirai mu ba ruwan ka san da gani ku talakawa ana neman sadaka ɗauka miki ko ba da wake ba irin ba ruwanku da Allah in dai magana mun yi gudun na karnar hasana ne ba ruwan kuma ta kan kawai muke to sabai ba haka suke ba muna tutiya muna bin su amma galibi son zuciya muke da aka shi ne sa a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama babu diwanul jaysh babu ma'aikatar sojoji ma'aikatar tsaro babu ta kowa soja ne daga baya ne maslahar rayuwa ta sa aka yaka sai na umar shi ya fara yin wannan ya zama sojoji akwai sunayen su da adireshin su da makaman su kowa da albashinsa amma da haka ba a hana 'yan ta ɗauri su zo ba da haka ake cewa daga basunci akwai al-murtazaka akwai al-mutawwi'un murtazaka su ne sojoji masu karɓar albashi suna yi ne a matsayin aikin gwamnati su ne murtazaka ko kuma al-mutawwi'un masu neman lada a wurin Allah to wannan kan hata malamai sukan bar majalisun su suke su kama hanya a ido su Abdullahi dan Mubarak na daga cikin mutanen da suke ba su yi ribani kama yanzu a ce su tafi su tafi tara bakin gari su tafi patrol da daddare saboda kar yan fashi ko barayi ku bandit su shigo garin bayan ya wuri na kada da hadisi da dare kuma da shi ake fita wani lokaci ma suka fita su tafi aftobor su tafi can daji bakin iyaka su yi watanni a wurin yana koya sojin karatu kuma da shi ake yi duk aikin da ake na na ainihin wato tsamu to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan wa awwalu man dawwana diwana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Umar shi ne ya fara tsari na gwamnati akwai ma'aikatar kuɗi da zakka da wakafi akwai ma'aikatar sojoji akwai ma'aikatar kula da addini wacce ke da malamai da limamai da alƙalai duka suna ƙarƙashin wato Umar yakan tura da su gari gari su je su ayyukansu وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه هنا daga cikin sunnar al-khulafa ar-rashidun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu sunnar sa kuma abu sunnar halifofin sa wa zaharat maslahatuha kuma sanda Umar yi haka an ga amfanin abu wa hajatul muslimina ilayha da kuma buƙatar da musulmai suke da shi zuwa ga haka wata kila a can farko saboda ba a da yawa kuma kowa yana gurguriyar lada yanzu kuma an yi yawa a dacin kowa ya san kowa almuhajiru wal ansar kowa ya san kowa yanzu ko ba kowa ne ya san kowa ba kuma mutanen ƙauyuka kuma mutanen wasu alƙaryu waɗanda ba san su ba da sauransu bukata ne ta sa zuwa ga ƙasa nan kuma Umar yana kula da duk wanda ya tafi ga abin da za a dinga ba iyalansa da ka dole a san da sunan shi a ciki a san me za a bashi wanda ya shahada ga yadda za a kula da iyalansa bayan shahadarsa da sauran dai bukatu ire-iren waɗannan ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة saboda haka wannan yana nuni zuwa ga halascin a tattara sunayen mutane don wata bukata masallaci ko makarantar ko islamiyya ko zama akwai rajista kada ne zai ce muku bid'a ne di ya ruda ku saboda kun ce muridi ba kyau shi ma yake rajistar makaranta ba kyau wannan kawai yana kama kama warbu da shi ko kula shi duk mutumin da gaza ce daina yin kaza ya ce ai kai ma kana kaza malam zamu yace to yayi da nashi ba kyau yanzu a tsaya a nashi tukuri kuma gani za ka babu laifi idan bukata ta sa aka yi irin wannan a wata ma'aikata ko wani gari ko wata alƙarya ومن أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهاء wannan kissa tana nuna mana cewa idan mutum ya samu wata dama da zai wa Allah wata da'a ko zai samu kusanci da Allah kada ya yi wasa ya ɗau mataki mai ƙarfi wajen ganin ya istiglalin wannan fursa wal mubadara ilaiha nan da nan ya sauri ya aiki wal ajubu fi ta'khiriha ya ainihin guje ma gazawa wajen jinkirtawa wa taswifu biha ko ya dinga cewa zan zan zan wala siyama idan lam yasiq bi qudratihi wata makunihi min asbabi tafsiri musamman idan bai amintu da kansa ba akan cewa watakila ba zai iya ba fa innal azaima wal himama sari'atul inqita'i intiqa kallama tathbut domin shi ita himma da ƙwazo da niyya tana da saurin rugurgujewa ba ta tabbata duk da ka samu damar wani zai koya maka karatun addini za ku yi wata sana'a za ka yi wani abu da zai amfane ka za ka yi wata ibada to kar kai wasa da wannan damar saboda damar tana iya kubuce maka kuma kai ma azimar ka tana iya yin rauni yanzu mutane nawa ne waɗanda mutum ya kan shi lissafin nan shekarar ka nawa kana cewa za ka haɗa alƙurani har ba ka haddace ba wani ya fi shekara ashirin yana wannan niyyar shekarar ka nawa kana cewa za ka yi nc ya ba ka yi ba shekarar ka nawa kana cewa za ka je gari ka za ku kata alƙurani ko kata hadisi ko fiƙi ko sana'a kaza har yau ba ka yi ba kana ta saufa saufa saufa har sai dai ka ji ka kabari kawai maka wasu mutane da dama suna da taswifi taswifi suke ta yi har abu ya ya makara da su yanzu wanda yake gamun cewa tun da mala albani ya rasu yake nufin zai zo dara hadisin karatu a yau bai samu albani ba yau shekara takwas har yanzu kuma yana da yana in Allah ya da su in Allah ya da su sai shi zai zo shekara takwas na aya ya yi abin a ce ma ya gama abin da zai ya koma ga su ko domin inda university ce ya shiga komin tsayin ya ji aikin da ake da ya gama digirin shekara hudu ko biyar da ya gama shi duk ba za a ji aikin da ake tun 2014 har yau to da karka bari ka dinga cewa zan yi zan yi kawai tashi ka yi din tashi ka fara yin abin da ya kamata sallar dare ce za ka yi da ka murgina kaka ce ka duba wa kace to bari dan jira sai an jima a da ka dino din nan kawai yi bismillah ka yaki shaidan kai maza ka tashi ko raka uku ne kai ko istighfari ne kafa ɗari kai ko shafi biyu ne ka karanta kai istiglalin da ya fursa ka zama kayi abu sai ka ga a yi rasuwa a ruwa kana cewa Allah da barin je ne ta ajiya kai barin bari sai da la'asar kafin ka ankara an yi ba ka bari kafin ka ankara an yi bakwai sai a yi ma abokin ka haihuwa ko ɗan uwanka haihuwa ka ce zan je na yi barka ina so in je na yi barka haihu wannan da aka ba za ka an kara ba sai ka ga an fito da yaron za a kai su makaranta su ɗan nozin wallahi wani ma ba za ka an kara ba sai ka ji za a mata wani ɗan budurwa ba ka ji ka yi barka nan ka yi asarar wannan ladan ko mara lafiya za a je a gashe shi sai to shi kenan yana ganin ni sai dai gobe tunda gobe lahadi ne zan fi samun lokaci in Allah ya sai ka ji an sallame shi sai ka gaishe a masallaci ko kuma ka ji ana sanarwa ya mutu kai ta nadama ai duk muna yin irin wannan nadama muna yin irin wannan asarorin jibab da dan Umar da aka ba aka ce ai in an yi sallar jana'iza ana ba da lada in ka raka gawa lada guda biyu gibda gibda kamar lutsa Uhud ya ce kai a mawurin anya kuwa Uhud ya ce kwarai kuwa aka ji aka tambaya shi ta ce haka ne aka tambaya wani ce haka ne aka ce gudunwar ya rike wani dutse sai dai wurgin dutse haka saboda bakin ciki ya ce laƙar afirka fi karatu da kafiya ce wallahi mun yi asarar lada ba ɗan kaɗan ba shi ne abin nan salimu yake cewa wa kana abdullahi idan salla alal janazati raja ila baiti ya kasance shi da an yi sallar gawa ko sai kuma gida kaga yanzu kuma da haka muke jama sai a sallar gawa sai mu tsaya kawai kowa ya rungu hannun shi ka ai wani ya sha jinya subhanallahi kai inna lillahi wa inna Allah dai shi kyauta sai wasu in kananan yara ne kawai wanda ba su san muhimmanci abu ba su kawai ɗanin mota ya kai su sai ga sama sun tafi kuma kuna tsaye a wurin har a je a dawo ko mun gane tafirin gaba muna kuna tsaye a wurin ko kuma ka tafi ba wani abin arziki ka je kai ba har a je makabarta a dawo kaga wannan shine tsaba ifradi to muna yin waɗannan barna iri daban-daban jama'a iri daban-daban to balantana kuma a zo ga majalisar ilimi yadda dai wannan majalisar ilimi da yake dinda kaje haka za su rakwa rakwa kamar an sace sauran duk inda kaje haka kuma sauran mutane da ba sa zuwa karatukan suna nan fa suna yawo suna sabga su kuma kullun suna so su sa baki a cikin harka ake ko su dinga musuma da malamai da masana da dalibai yi ana kafi tsakanin mazuwa da isha a masallacin da kuma kana ɗaya kana jiran isha a waje wani irin asara ne wannan ana ta karatun hadisi ana fasar qur'ani ana karatun fiqh ko kuma kuna tsaye a waje kuna jira wai a kira isha ku sanan ku tafi gida to ku shigo mana ku jira a cikin masallaci wata kila ku samu falalar mala'iku su rubuta sunan ku a cikin masu tsayawa wajen ambaton Allah da manzo Allah sai sai yake cewa mala'iku za su kai rijista masu ambaton Allah ya ce ya gafarta har wasu mala'iku masu ce aiko haddasu wani ba waɗannan 'yan jiran sallah ne ba kafin ya kawo su Allah ya ce haddasu wannan kuma ya zo ne dan ya ji wani laifi ko kuskure ya kura malam so shi ma hadisi wannan fa barawan takalmi ne ma yana akwai ido ne ya saci takalmi Allah ya ce shi ma hadisi baka so ka shiga cikin wannan falala to kaga haka mutane suke asarori iri daban-daban daban sai ranar alkiyama mu dinga cewa Allah ka tsare mu da faɗin haka kallalan ma ya kade ma amara a dinga maka wannan tankiyar Allah ka tsare ya kamata mu gyara ɗabi'ar mu game da ɓacin lokaci da muna asarar lokaci ba danka Malik ya ci gaba da cewa wala siya ma idan lam yakun bi qudratihi ala wa tabaqqulihi min asbab tasira fa inal azaim wal himma sari'atul inqibad intiqadi kullama qallama tathbut wallahu subhanahu yu'aqibu man fataha lahu baban min alkhair falam yantahiz Allah kuma yana yin uba ga mutum idan ya bude ma kofa alheri ka tsarko da ita ya baka arziki kake sadaka sai kwace kayan shi kai ta nadama ko kuma ka zo mutuwa kai baka yi sadaka ba ka kyauta ba ga dukiyar ga ayan kuma suna Allah Allah ka mutu kawai su ce ya bude maka ba samu ya bude maka kofa ya baka shugabanci kai aikin alheri baka yi ba haka sauka ka zo kai ta cizon yatsa zo daga baya a cikin abubuwan da ba su ba su kaso ai ba fa in bi an yaqula baina qalbihi wa iradati sai Allah ya sha makance zuciyarka da iradarka fala yubkiru ba'd min iradatihi Allah ba zai sake baka dama ba uqubatan wanda ya zama uquba gare ka faman lam yastajib lillahi wa rasulihi idza da'a duk wanda Allah da manzo suka kira shi bai amsa ba hala bayyana ko bayyana kalbihi ko bayyana da sai Allah ya shabaka zuciyarka da niyyar fala yumakkinuhu فلا يمكن الاستجابة بعد ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله يجي يقوم إليه idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga abin da zai rayu da ku amsa musu ku sani Allah yana iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa wa qad sarraha subhanahu bi hadha fi qawlihi wa yuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal ma Allah ya shiga mu dinga zuciya da zakatansu da idanjinansu da hankalinsu za su dinga wato shakka da contemplative anya ko gaskiya ne kama lam yu'minu bihi awwal marra in dai tun farko da kaji baka yi imani ba to ba za ka yi imani ba kullum za ka yi ta musawa in baka yi imani da musulunci fil jumla ba inda tafsir ba za ka yi imani shi Allah ya ce a wani waje kuma falan ma zagu azaga Allah yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zakatansu wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa ma kana Allah yudilla qauman ba'da id hadaw hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane bayan na musu shari'a har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su tsorata na bata idan suka yi sai Allah ya musu sabata wa huwa fil wa huwa kathirun fil qur'an ibn karim ke cewa mun na da yawa cikin alqur'ani wa minha annahu lam yatakallam ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ahad illa ahad rijal thalath cewa waɗanda suka ki zuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin nan iri uku ne imma magmusun alaihi fil nifaq ko dai wanda ake magmus bi ma'ana mat'un wanda ake sukan shi muttaham wanda ake zarge shi da munafiki sune nau'i da daya wa imma aw rajulun min ahli al-a'bari ko wanda yake da uzuri mara lafiya makaru gurgu da sauransu aw man khallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw ista'malahu ala al-madinati aw khallafahu khallafahu li maslaha ko kuma wanda annabin ne yace kai ka zauna irin Ali da Abu Talib irin Ibn Umm Maktum shi annabin ne ya bashi dama su ne kalafu wa min anna al-imama wal muta'a la yanbaghi lahu an yuhmila man takhallafa anhu fi ba'd al-umur shugaba da jagora ba daidai bane yake kula da al'amarin wanda yake zuwa harkar da ya kira kana komanda kana shugaba kana ciyawa kana shugaban abin nan wato wata ma'aikata ko director ko principal a ce mutane ba su zuwa aiki ko ka rabu su ka ka kyale su a basu da imanin su ba dole ka sai ina wani yake me yasa bai zo ba abu sawun ne yake ciki bal yuzakkiruhu yuraji'a ta'ata wa yatuba za a ainihin wato ja kullunsa a yi masa tankiya a ba shi kwairi a ba shi wone don ya dawo cikin da'a wa inda nabi sallallahu alaihi wasallam ka ala tabuka amma annabi a tabuka yace ma fa'ala ka'abu wai ina ka'abu yake har wani yake cewa habasahu burdawu ce ai sababbin rigunan da ya ɗiga ne su suka hana shi zuwa gayu ne ya hana shi zuwa wani ya ce wani ya ce a wata hukun damu wa nazarun fi afifai inda yake kallon kai manyan shi wato in kai gayu kana haka kana haka ci ai kallon rigar jikin shi ne da ya hana shi zuwa wani mai saurin hukunci kenan walam yadkur siwahu min al-mukhallafina istislahan annan da ya ambaci wani ba me yasa saboda yana mashi fatan alkhairi duk mutumin da har aka san ana mai fatan alkhairi ba a gan shi a majalisun karatu ba ba a ganin shi yana zuwa sallar jami'i ba a ganin shi a wuraren da ya kamata a gan shi ya kamata a bincika me yasa ba a gan shi wai ina wane ne wannan aikin shugaban ne ko wanda aka wakilta ne haka wa mura'atan wa ihmalan lil qawmi al munafiqin manzara sai sami ya kula da al'amarin shi ya yi watsi da sauran munafikai min hada wa ta ali rajul bima yaqulu ala al-istihad al-istihad al-ta'id hamiyatan aw dhabban ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya halasta kenan a soki mutuncin wani ba da hujja babbayyaniya ba da hujja wadda take ta ijtihadi ta kokarin hasashenka haniyatan saboda kishin addini au gabban an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Allah wa rasuli ko kuma saboda kiyaye al'amarin Allah da manzon Allah yanzu kamar wancan da yace habasa hudur da kaga ijtihadin sa amma ya halasta ya haka wa min hada ba'd ahli hadith fi ma ba'd fi min riwayat daga nan ne malaman hadisi suka halasta wa kansu sukar mutuncin masu riwaya wa man hada wa min hada fa'al wal anbiya wa ahli sunnati fi ahli ahwa'i wal bid'i lillahi la yuhduhu wa abradi daga nan ne kuma wato malamai magada annabawa malaman ahli sunna suke sukan yan bid'a da masoya zuciya ba dan manufar su malaman ba dan kare addini malaman hadisi kamar da aka sani suna da ilimi na aljarhu wa ta'dil na suka da kirari ko mutunta masu mutunci wannan ilimi ne wanda yake mai haɗari kwarai da gaske wanda kuma ko a cikin malaman hadisin ba kowa yake shiga shi al-imamu zabi da zabi ya kashi da suna ma'rifatu man tuqbalu a a a qawluhu fil jahl wa ta'dil su wane ne wanda ake karɓan maganar su a wajen aljanna wa ta'dil ba kowa bane sannan ana yin shi ne don nasiha da kiyaye addini a ce wane makaryaci ne wane abun watsi ne wane mai rauni ne wane hada shi ta lalace wane ba san ko shi waye ba wane ana tuhumar gaskiyarsa wane yana satar hadisi wane kar ku karba daga gare shi duk ana yi wa mutane wannan hukunci wanda ake hukunta wannan babban mutane ne yan gari a suka ba a suwa malamai ne masu ɗalibai da majalisi da riwaya amma waɗancan malamai sun tsaya sun kalli al'amarinsu su musu hukunci wannan ya halasta ga wanda ya cancanta wanda yake da ahaliya sam bai taɓa halasta ga wanda bai cancanta ba ya shiga kamar da yake samu yanzu a zamanance kowa yana tsammanin wai shi ma ya kayyewar to wannan shigar da kai cikin wani babi ne na fitina ka ce kai za ka haɗa kanka mai suka da cin mutuncin malamai ko bayyana laifukan su alhalin kai baka ma kai ɗan tatsitsi a harkar ilimi ba sai wanda yake shakun duk a ilimi a imma su ne suke wannan su maliku su ahmad su sauri su sufyan sauri su bukhari su abu zur'a nan ka gangaro har zuwa kan su zahabi da su ibnu hajar su ne waɗanda suke yin wannan aiki ba malami wanda yake gama gari ko kuma dan wani kacakuliyan dan almajiri ko wani dan kolo duk wanda bai bai sai ba kuma yadda ake wa malamai na hadisi masu rauni ha kuma ake yi akan yan bid'a kuma yadda zaka ibnu hajar a cikin littafin shimsalul mizan yakan ambaci yan bid'a da batattu da zindiƙai kamar yadda ibnu adi ke ambata a cikin al-kamil fi du'a fa'il rijal da makamantansu wannan shi ma aikin malamai ne masana gaba malami wanda ya isa kuma aka ga salaha da nagarta tare da shi da alamar tsoron Allah da adalci to shine in yi wannan za a karba in ba gaba ko ya faɗa ma ba za a karba ba za a mayan mai da kayansa to daga nan ne malamai suka ciro wannan cewa ai gashi a cikin sahabbai an samu ɗaiɗaiwar irin wannan hukunci ya guda idan mutum ya kai ahaliyar yana iya yi ومنها جواب الرد على الطعيم sannan wanda ya yi suka ya halatta abin mai da suka a ce ba a yarda ba domin ijtihadi babu wanda ya soki mutuncin wani malami ya ce wai dole sai an yarda in ba a yarda ba ya lalata shi da kama da kai da shi da ɗaya wannan yana daga cikin ƙauyancin da mutane suke don wani ya soki wani to bai lazanta wa wani ta tafaci kuma dole ya karɓi su shi babu wanda babu wanda ya taɓa lazanta wa wani wani hasali ma ana samun bambancin ra'ayi tsakanin malami da wani sa'ansa kama Ahmad ibn Hanbal da ya dan Madini suna yi san bambancin ra'ayi akan wani mai riwaya kama Abu Abu Zur'a da da Abu Hatim Razi kama Bukhari da Abu Dawud kama ainihin wato Al-Azdi da da Imam An-Nasa'i ga sunan duka suna samun wannan abin nan al-Imam An-Nasa'i ala sabilil misal yana da ra'ayoyi da suka saba ma ra'ayin malamin shi ya dan ma'iru akan wasu mazaji haka nan Imam Bukhari ya da ra'ayi suka saba malamin shi Ahmad dan Hanbali da malamin shi Isa dan Rawiya da malamin shi Ali ibn Ali ibn Madini ya saba musu akan wasu ra'ayoyi saka wannan ba wani saba abu bane in ka ji mutane suna hayaniya akan wannan to alamar ba su san inda ilimi ya sa gaba bane bambancin ra'ayi a ijtihadi bambancin ra'ayi a tunani ko fahimta ba abu bane sabo a cikin harkar ilimi ko ba dalili bane aka a ce wani ya ƙi jinin wani ko wani ya rena wani ko wani ya soki wani ko wani ba yi da mutunta wani duk ba dalili bane dole dole mu ahli suna musaba da wannan ihtimalin irin wannan musaba da rayuwa a cikin jau na ilimi cewa ana iya yin sabani in ka dauki littattafai irin su musallaf na ibn abi shayba musallaf na abdul razzaq sun kuma ta bayyana littafin abin nan al-ausat na mundiri da zaka irin waɗannan ra'ayoyi mabambanta na yin malamai akan fiqh akan hadisi akan komai ga shi to bala kula kuma ba mutum wata ne wanda ijtihadi ne ga baki da yasa shine yake cewa idza galaba ala ala dhanni rabbi annahu wahima aw galaba idan ya zama ainihin wato shi wanda zai mayar din tunanin shi yaron da ya kan cewa wanda ya magana na akwai kuskure al-imamu nasai ya rubuta hadisi a cikin al-kubra sun kubra din shi da ya ambata sai ce wane malamin bai hadan ma'ini ya kasance yana cewa ayi wa da hadisin shi ce amma mu mun duba hadisin shi ba mu ga abin da za a watsar ba duk da sai ce wa kana yahya a alama minna amma dai malam ya fi ya fi mai ilimi in kana karanta littafin madarar salikina na na ibn qayyim za ka so da dama yana mai da zance ga shi shehul islam abu isma'il al-ansari za ka ji ya ce muna kaunar shehul islam walakin al-haqa ahabbu ilaina min amma mun fi son gaskiya fiye da shi to shehul islam anan ba ibn taymiya ba abu isma'il al-ansari al-harawi mai littafin da shi ibn qayyim ke wa shahidi daraja ibn qayyim ya mushi lauya iyakan lauya a littafin amma wani abu da yazo ba zai iya lauya a shi sai faɗa ya ce wannan magana ba daidai ba ce muna son malamin amma ba daidai ba ce wani irin malami ne wani irin shugaban malami sufi ne ba ba hanbali wanda yake very unique ba a samun haka sufaye daban hanabila daban amma kuma shi sufi ne ko ba hanbali da ka yi mutum ya mai sharhi kuma ya ta kare shi saboda mazhabarsa daya kuma shi ma sufi ne da ba su wancan su iri ɗaya ba to wani wurin yana kawo tarka-tarka mai nauyi to sai rasai da dai sai kawai ya buge ta domin ya fi sauƙi idan malamin ka ya kuskure ka yi da kuskure ne ka nema mashi kafa akan ka ce dole sai ka mai da kuskuren nan daidai shi ta yi yana da uzuri a wurin Allah kai kuma yanzu ganganci kake yi ƙoƙarin mai da kuskure daidai kana sanar cewa ya saba wa daidai kai da laifi kake wa Allah mana galibi wannan asali ne take da mu to dan haka sai yake cewa kama qala mu'adh bin nabi ta'ala fi ka'bi kamar da mu'adh dan jabal ya mai da zance ga wancan da yaso ki ka'abu ya ce mishi bi isa ma qulta Allah wadaran abin da ka fara wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khair wallahi mun san komai game da ka'abu ba sai alkhair ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi bai ce waɗayen su ya faɗa yin gaskiya ba kaga na sai da kika da kowa ya faɗa abin da ishtihadin shi take wa minha anna sunnata lil qadim min as-safar an yakun al-balada ala wudi daga cikin sunna idan ka iso gari kana mata biyu sai ka tsaya sai kai alula kafin ka shigo garin wa an yadda bi baitin lahi qabla baiti kuma sai ka je masallaci ka fara yin sallah kafin ka je gida mun karanta wannan a baya ko wa yusalli fi rak'atayn musamman idan kai babban mutum ne ko jagora ko kuma ka daɗe a tafiya sun ma yadda yusuf lil musulmina lil musallidina alai sannan sai ya jira masu zuwa su a yi mishi gaisuwa da barka da zuwa a ce Allah ya jarabce ka da irin waɗannan matsiyatan sun kama ka bandit kwanan ka arba'in ka sha wahala duniyar da mun ka dawo sai ka zauna masu kuɗi ka za ka dawo ba a jigace ne ba irin wannan zai wahala da siya Allah ne ka tsare ko zai ka zo ka zauna a masallaci bayan kai sallah kuma a maka gaisuwa a yi maka jaje kafin ka wuce gida wallahu musta'an ثم ينصرف الى علي ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانيه من اظهر الاسلام اسلام من المنافقين annabi yana karban zahirin abin da ka bayyana ne na musulunci bai cewa sai ya san me zuciyarka wa yakilu sarirata hu ila Allah ga su dai a cikin munafikai ne ya san su Allah ya bayyana mai munafincin su amma suka ce su musulmi ne sai karba wa yujri alaihi hukm zahir a gudanar mishi da hukuncin zahiri wala yu'aqibuhu bima ya alamu min sirri wasu naswoki akwai lam a wajen amma bukuta hama ce ba ta da mahalli yadda yake wala yu'aqibuhu bima ya alamu min sirri dan kace bima lam ya alamu au kuma ma'ana ta canza annabi ba zai mushi hukuma da abinda annabin ya sani na sirrin cewa wani munafiki annabi ya san munafikai har ya ga ba Huzaifa ko abin nan shi sakataransa na abin da ɗinsa kwamfudashin sakataren shi ya gaya masu cewa da wani da wani da wani karka damu da abin da gasu na yi zuzutun na bugai karabu da su kawai ya gaya masu suna yi su kaga shi annabi ya sai sirru su wanda haka ne in ka boka ba da kudin zai ce haba wani ni fa an mun wahayi an gaya mun ya kake ba ni za ka cuta annabi musa haka sai kyale su a haka eh yana daga cikin a hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shugaba duk shugaba sai ya zama da haka kuma tare da kasan ga yanayin su amma sai ka gane su kai dai amma ka zama wakudu hijira kana kakarantar da su baka yadda da su ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له mutum ya yi wani laifi ya wani kuskure da shugaba da jagora in ya musu sallama sai suke amsa suke mayarwa saboda ya zama horo gare shi wa zajirar da gairi saboda kuma saura su ka tete su bai na musa Allah da salama lam yi kal annahu radda ala ka'abi da dai ba a cira to cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa da ka'abu sallama bal qabala salamahu bi tabassumil mughdab ya mushi murmushin yaƙi ne murmushin wanda ya fushi zaka babu laifi idan wani ya wani laifi a kyamsu sallama shi shugaban mutane ya samu sallama shi dai ya dauka lalle yayi ne ومن أن التبسم قد يكون عن القدر ashe murmushi na iya zama murmushi ba dole ne farin ciki ba yana iya zama dalilin bakin ciki kama ya kuma an ta'ajjubi kamar yadda yake zama kuma saboda mamaki wa surur da kuma farin ciki za ka yana da kinka zama da hankali ka da kan gado ka san kawai matar ka ne ko ka tara murmushi ka ka dauka ta huce hala wani bakin ta kulla maka sai ka zama ala hadari ko mun gane in ta kawo abin suka ce ba da ci ba da ci magani baka san me ta saka irin matan da na zamani ko kuma din ta koyi halitta ka dinga kalla ba ka sabu da ta ma ko maka ko kai ka kawo kai faɗa kishi ya gaga tana barmishi ka dauka kai ta amince tunda abun ba da haushi ka bata ba burge ta kai ba ko waka je kwanta ko ka saki tumbi wallahi da ra'ayi gurbin maka buka cikin dare Allah shi kyauta فإن كل منهما يوجب انبساط ذل القلب والثوران domin da fushi din da farin ciki yana iya sanya jini da ke cikin zuciya ya motsa ya ainihin kai ya kawo to wannan kuma shi ke kawo murmushi zuciya ka ce jininta ya motsa sai ka ji wani annashuwa ko ka ji tunkuran wani bakin ciki to dan kaɗan nafasa makanka sai ka murmushi ولهذا تظهر حمرة الوجه بسرعة فوران wannan ba fauran fauran dami fihi da ka zaka ga ake samu wato fatan mutum fatan fuska musamman ga fararen mutane sai ta yi ja idan da muka karanta a cikin da sani shi na bada bawashin kutu yake cewa flushing idan mutum ya fushi nan da sai ka ga yare yayi ja wani kuma idan shi su kaɗa su yi ja saboda jini ne ke gudana a guje yana kaiwa yana kawowa tsakanin zuciya da kwakwalwa fayanshu an dalika surur sai a samu farin ciki wal ghadabu ta'ajjubun yatba'uhu dhahakun dhahikun wa tabassum shi ma fushi wani abu ne da kake mamakin sa kuma dariya da murmushi na iya biyo baya fala yadtar al mudtar kaji magana ku kar ka roƙi ya kai mu dade bi dhahiki al qadir alayhi da murmushi ko dariyan wanda zai iya yi fi wajihi a fuskarsa wala siyama inda ma'ataba musamman kasancewa fa akwai wani consequence da yake bi baya kasancewa kuna da matsala da shi kamar kila kai ne kana hannun yan sanda sai ka kuma wanda kulki amma yana murmushi kuma sai ka dauka lafiya launi kai ka san mugunta ne maka ko ya shigo ya ce ina wani kuma kawai yana kulkin nan yana yana murmushi kawai sai ka ba ba komai ai murmushi ma yake ba bisa ya haka yanzu aka ji kasuwa yanzu yanzu da zaka ji kasuwa kama kila kamar da ake faɗa a cikin waƙa ana cewa idan ra'aita nuyuban laifi barikatar fala ta zunar na annan laifi muktasu idan ka ga zaki ya fudda fifokinsa ya buɗe bakinsa to kar ka ɗauka murmushi yake ma a a cinye ka zai wannan wata kasida ce ta mutanabbi daga cikin hikimominsa ومنها متابعة الإمام والمطاع أصحابه yana da kyau shugaba ya dinga bin sawun abin da mutanensa suke ciki wa manyan izzu alaihi da waɗanda yake ganin darajar su wa yukramu alaihi da wanda ake wa yukramu alaihi da waɗanda yake karma karramawa wa innahu ataba thalathatan duna sa'iri man takhallafa kaga da sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane uku su yi mu ataba su ya bayyana musu rashin jin daɗin abin da suka yi sauran ya rabu da su وقد أكثر الناس من مده إتاب الأحبة واستنباب والسرور malamai sun yawaita magana akan cewa akwai daɗi masoya su maka fushi su zarge ka ana jin daɗin idan masoyi ya nuna maka damuwarsa akan laifin da kai masa alamar yin lalle ya damu da kai fa kaifa bi itabi ahabbil khalqi ala talaqi ilal ma'tubi alayhi to ina kuma ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya san shi fiye da kowa a ce shine ya bude bakin shi mai albarka ya bayyana maka cewa bai ji daɗin abin da kai ba ya kamata kai kasancewa kana da daraja a kansa walillahi ma kana ahla zalika ta yace na rantsi da Allah wannan irin zargi wannan irin fada tankiya ba abin da ya kai daɗin sa ce ka samu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka jinkiya wa ma a'azama samarata babu abin da yake wannan girman dan itace wato kyakkyawan sakamako wa ajalla fa'idatu kuma wannan ya koyi fa'ida wallahi ma nala bi salasatu min alwa'is masarrati kalli dai irin abin da su ukun nan suka samu da daraja sakamakon wannan abin da annabi ya ce ga shahid da ana labarin su ana fadda fa'ida ana karanta sirarsa a cikin alƙur'ani wa halawatin rida da kuma daɗin da suka ji na yadda da annabi ya su daga baya sallallahu alaihi wasallam wa khilqil qubuli kuma suka samu darajar karbuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minha har ila daga cikin waɗannan fa'idoji akwai wake to lokaci ya kure ko ina ganin bari mu saurara kan wannan gaba kaga hayoyi mu kawo waccan gabar ba ita ce wannan da za mu shiga ta tabbatu akan waccan mas'ala da shi malamin ya ya bujiro da ita game da kuskuren da imamu azuri cewa faɗan waɗannan mutane guda biyu cikin badariyawa cewa kuskure ne da zuhuri ya su abokan ka'abu domin ka'abu ya tambaya ya ce shin akwai wasu waɗanda suka samu irin wannan matsalar da na samu ya ce fa zakaru li rajulaini min ahli badar sai aka ambata mun wasu mutane guda biyu daga cikin badariyawa wasu malamai sun ce wannan kuskure ne waɗannan mutanen ba su je badar kuma sai aka samu daga cikin malaman kamar shi kashi ibnu qayyim anan sai suka jogana wa al-imam zuhri cewa wannan kuskuren shine wannan wa'azi za mu ji ibn hajirin ya kare cewa wannan magana ba daidai bace a nan cikin fatul bari ya nakalto magana sannan ya maida ya maida zance a kanta za mu ji wannan a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum